بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar wato litinin mun shiga daren talata wanda shine daren ashirin ga watan muharram shekarar hijira dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da lissafin sha hudu ga watan julai 2025 daga wannan masallaci na ihya usunna da ke nan tilde a karamar hukumar toro a jihar Bauchin Najeriya inda muka haɗu a wannan lokaci ta munasabar cewa za mu ma junanmu wata ƴan ƙwarya-ƙwaryar nasiha ko karantarwa a cikin wannan ɗan ƙanƙanin littafi mai albarka insha Allah wanda sunan shi a hadisu dajjal fi sunan nabawiyya wa tawdihuha bil khara'it al mu'asira wato bayani game da hadisan da suka zo akan sha'anin dujal a cikin sunna ingantacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bayyana wasu wurare da aka ambata a cikin hadisan wato a gaya maka yanzu wurin a ina yake location din ina yake wannan littafi marubucin sa shine al-doktor Abdul Muhsin Muhammadul Qasim wannan malami liman ne cikin limamai wanda suke hudu ba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shugaba na wani bangare na musamman wanda suke aikin buga littattafai da yada su a wannan masallaci mai albarka na san shi na taba gamuwa da shi bawan Allah ne cikin mutane na kwarai masu saukin kai da dimbin ilimi da kuma tawalu Allah ya saka mishi alkhairi kafin nan zamu yi amfani da wannan dama mu yi addu'a da kuma ta'aziyya na rasuwa da aka yi mana akwai malaminmu a Kano da ya rasu yau shine Dr. Muhammad Abdullahi Yankaba malami ne cikin malaman sunna mai karantarwa da wa'azi tsawon shekaru Allah ya mai rasuwa a yau dinnan ko kuma cikin daren jiya to muna mai addu'a Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya sa albarka a zuriyar shi kuma ya samu cika da imani haka kuma a jiya da ila yau tsohon shugaban ƙasar Najeriya wato Muhammadu Buhari shi ma Allah ya mashi rasuwa bayan jinya da yayi a ƙasar Ingila to muna addu'a shi ma Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya fi mai kurakuransa Allah ya sa aljanna ce makomarsa Allah ya sa da mu da shi mu cika mu zama cikin tawagar da za ta tsira a ranar alkiyama a za mu fara karanta wannan littafi daga inda malam ya ce al-muqaddima wannan karatun za mu yi shi ne da ɗan wato sauri-sauri gudu-gudu a hankali a hankali Allah ya sa mun yi abin da muka yi yau idan mun samu halin yi gobe abin da ya saura kuma sai a jira sai da ta tsaukaka kuma kuma la albani kuma la jamil ya karasa muku ko kuma dai a sayin da ra'ayi malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أمر الساعة شيء عظيم الأمر تاشن القيامة الأمر نمي جرمة وبرحمته سبحانه جعل للساعة أشراطا saboda girman al'amarin tashin alkiyama wanda kusan duk duniya ita ake jira kaburat fis samawati wal ard Allah yace amma yatasaalu anin naba'il azim yas'alunaka annaka hafiyun anha al'amarin alkiyama ya damu kowa da mutane da aljanu da mala'iku ba wanda ya san kuma yaushe ne sai Allah madaukakin sarki saboda haka sai zama kowa yana cikin damuwa game da al'amarinta saboda girman sha'aninta sai Allah madaukakin sarki ya sanya mata alamu wanda za a gane cewa ta kusanto waɗannan alamu su ake ce ma ashratus sa'a liyunibal khalqu ilayhi saboda mutane halittu su koma ga Allah wa yasta'iddu lil hisabi kuma su shirya ma hisabi wa kama ja'al li sa'ati ashratan ja'ala li ba'di ashratiha alamatun tu'rafu biha alamatin tu'rafu biha kamar da ita kanta rashin alkiyaman take da alamominta to kuma su ma manyan alamomin suna da alamomi da za a gane su wa min al-ashrati allati laha alamat daga cikin manyan alamun tashin alkiyama wanda su ma suna da alamunsu akwai khurujul masihi dajjal fitowan dujal wanda ake ci mishi almasihu ad-dajjal wa li'azimi fitnatihi saboda girman fitinan dujal hazzara kullu nabiyyin ummatahu minhu kowane annabi da Allah ya aiko sai da ya zama daga cikin abin da ya karanta da al'ummarsa ya ja kunnan al'ummarsa game da sha'anin dujal والنبي صلى الله عليه وسلم النبي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه يا جا كني سوسي أكنسا وجلى أمره يا فتود الأمر سفيلي بأوضح العلامات da alamomi na ƙarara za mu zo mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa wuni zuriya tun daga bayan sallah asubahi har rana ta faɗi sai dai a yi sallah a dawo a ci gaba yana jawabi kai akan dujal kamar ka ce shi ma ya wata daura ko wata samina ko wani workshop akan dujal saboda girma al'amarin shi wali hadari fitnatihi wali khatari fitnatihi jama'atul ahadith as-sahihata al-waridata anil masih dajjal mala abu musin yace saboda girman sha'anin wannan mas'ala shi yasa na tattara hadisai ingantattu da suka zo game da shi wa bayyantu ghariba al-fadhiha na yi sharhin kalmomi masu wahalar fahimta a ciki wa ma kana fiha zikirun lil amakini inda aka ambaci sunan wani gari ko wani ƙauye ko ta alƙarya bayyantu mawdi'aha bil khara'it was suwar na kawo hoto na location din ina ne wajen a yanzu a zamanance wa zakartu asbaban najati minhu kuma na bayyana yadda za a yi ka tsira daga sharrin dujal idan Allah ya jarabce ka da riskar zamaninsa وسميته كما نكي الكتاب السنة أحاديث الدجال في السنة النبوية وتوضيحها بالخلائط المعاصرة أسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب نا فاتا نا روقان الله يسا لتاب نن يي أمفاني وأن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال كما روقان الله يسري من daga fitinan Masih Dajjal وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دكتور عبد المحسن محمد القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف يتي فرغت منه ناغم وانا رغوتو في الخامس والعشرين أرانا عشرين دبير غوتا من شهر رجب وتر رجب عام ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين شكرا تدبو da 443 kamar shekara hudu kenan nan baya ko yanzu muna da arba'in da bakwai to ga yanan ya bayyana mana abin da ke cikin littafin wanda za mu tsallake su kawai ba sai mun tsaya muna karanta su ba content ne za ka gan su daga baya ismul masihi dajjal menene sunan wannan takadarin bawa wanda fitilar shi ba a taba ganin irin ta ba a duniya summiyal masihu dajjalu bi ashhari awsafihi ana kiransa da mafiya shaharan siffofinsa walahu arba'atu asma yana da sunaye guda hudu bayan almasihu dajjal din almasihu dajjal kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne yace ubu billahi min fitnati almasihi dajjal annabi yace ku nemi tsarin Allah ku nemi Allah ya tsare ku daga fitinan almasihu ad-dajjal wannan hadisi na cikin sahih muslim ana ce mashi kuma masihu dalala saboda mene saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama masihu dalalati yakhruju min qibalil mashriqi masihu na bata zai fito ta bangaren gabashin duniya wannan hadisi malai yace rawu ibn hibbana ibn hibbana ya shi a cikin asai din shi sunan shi na uku al-a'war dajjal dujal mai ido lalatacce mai harar garke ko mai fashashen ido qala annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace innal a'war dajjala masiha dalalati yakhruju min qibali al-mashriq lalle wannan dujal mai ido wanda ya lalace zai fito ne ta gabas fi zamani ikhtilafin minan nasi a lokacin akwai yawan saɓani tsakanin mutane wa furqa da yawan rarrabuwar kai saboda haka kaji ya fara faɗan alamun kenan ko daga cikin alamun zuwan dujal samun yawaitar rabuwar kan mutane da yawan ƙungiyoyi Allah ya tsare mu suna na hudu shine al'awarul kazzab sarkin ƙarya kenan saboda mai ake ce mai haka yace qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace ma bu isa nabiyyun illa anzara ummatahu al'awarul kazzaba ba wani annabin da Allah ya aiko sai da ya zama na cewa wannan annabi ya ja kunnan al'ummarsa game da wannan katafaren makareci wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim walam yasiha tasmiyatuhu yace akwai wani sunan amma bai inganta ba shine mene almasihu muga bambancin da kha'un wato hasa ɗaya mai ruwa kha wannan wasu sauran kuma almasihu da ha'un قال ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر النمري wanda ya rusu ɗari hudu da sittin da uku bayan hijirar maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa ƙadka na ba'adu ruwati alhadithi ya ƙulufi dajjal almasiha bi kasirin mimi wasin ya ce wasu suna karanta shi almasih ko almisih afwan almisih bi kasirin mimi wasin wa minhum man qala zalika bil kha'i wani kuma ya karanta da kha'un ya ce almisih ko almasih ya ce wa haza kulluhu inda ahali da ilmi hatsa'un duk wannan kuskure ne a gun malamai na musulunci wannan magana tana cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ibn abdul bari malam yace sababu tasmiyatihi bil masih ad-dajjal to mun ji sunayen shi sai kuma dalilin da yasa ake kiran shi da wannan sunan yace ismul masih ad-dajjal murakkabun min kalimatain wannan suna ne da aka gina shi akan kalmomi guda biyu ihdahuma kalma ta farko almasih wal ukhra daya kuma ad-dajjal sune kalmomin guda biyu wa li kulli wahidatin minhuma ma'anan fi sababi tasmiyatihi biha kowace kalma da aka sa mai suna da ita tana da ma'anarta ba wai kai suna ne wanda yazo haka nan ba wata manufa ba yana da amfaninsa yana da manufarsa yana da dalilinsa awwalan sababu tasmiyatihi bil masih yasa yake ce mishi al masih yace li mashihi al arda saboda yawo da zai a duniya ay yatufuha zai kewaye duniya wa yadkhulu jami'a buldaniha zai shiga dukkanin garuruwa da kasashen duniya illa makkah wal madina haramaini su kadai ne garuruwan da Allah ba zai ba shi damar shiga ba waƙila wasu suka ce li'annahu mamsuhul ainil wahida ana ce mishi almasai saboda idan shi ɗaya a shafe yake kamar ainihin wato ba tsaga idan ba saniyan ɗayan sunan shine ad-dajjal li'annahu kadhabun saboda babban makaryaci ne fad-dajjal yakdhubu 'ala an-nas haka ce dujal ana nufin mai ƙarya wanda yake mutane ƙarya waƙila wasu kuma suka ce litamwihihi 'ala an-nasi saboda yana rikita mutane wa talbisi alaihim yana musu kamar wani rufa'ido ko shashatau wannan maganin duka suna cikin littafin sharh sunna na al-Imam al-Bagwi da kashful mushkil min as-sahihain na Ibn al-Jawzi da Fathul Bari na Ibn Hajar wa wusifat dajjalu an siffanta dujal ne da wannan bid-dajjali da dujal liyata mayyaza anil masihu ibn maryam in aka ce almasihu kai akan shiru to sai a zata ko almasihu isa da haka ake cewa almasihu ad-dajjal thubutu ahadith almasih dajjal bayani akan tabbatar da cewa hadisan da suka zo suna bayani game da dajjal tabbatattu ne wannan daga cikin abu mai muhimmanci a wannan karatun shine a wannan zamanin zamanin ƙaryata hadisai zamanin jayayya da mutane suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutane cikin masu amsa sunan yan boko ko masu tunanin su malamai ne wanda suke karetawa cewa babu wani dujal haka suke cewa sai su ce wai ai dujal turawa ne ko yan china ne ko na'urorin nan ne su waya da kwamfuta da tv da sauransu wai su ne dujal to akwai masu wannan tunanin to wannan tunanin kuskure ne ba daidai bane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayani abinda sabai suka fita daga bayanin sa da tabi'ai da na bayan su cikin malamai cewa da gaske wani dan adam ne shaksu ne wani mutum ne za a yi mai suna dujal haka za a yi wasu mutane masu suna ya'juj wa ma'juj za a yi su da gaske ba 'yan China bane ba ba turawa bane ba na'urori bane malam yace al ahadisul warida في المسيح الدجال أحاديث صحيحة متواترة hadisan da suka zo suna magana akan almasihu dajjal hadisai ne ingantattu wanda suka cika duniya suka zama suna da yawa yawan ma yawa min turqin kathiratin sun zo ta hanyoyi daban-daban yastahilu fil adati tawatu ruwatiha alal kadhibi wanda ba zai yi ba al'adance a ce masu riwayar nan sun yi itifaki akan ƙarya to mutane ne mutanen gari mabambanta mutanen ƙabilu daban-daban mutanen zamunna daban-daban kowa ya zo faɗi irin abin da ɗayan ya faɗa ba tare da ana da labarin sun taɓa haɗuwa suka yi mitin suka ce mu faɗi kaza ba to shine ba zai yi a ce ƙarya suke ba da abin da ya zo ta hanyoyi daban-daban ko mutanen ba sos ɗinsu ɗaya ba ko ba su taɓa haɗuwa suka yi shawara cewa a faɗi kaza ba ya nuna cewa magana ce mai tabbas kenan ya ce wa man yunkiru ha la hujjata lahu duk wanda ya ƙaryata waɗannan hadisi bai da wata hujja ta ilimi qala ibn kathir ibn kathir wanda ya rusu 774 yana cewa amma ahadisu zikr dajjal faqad faqad kathiratun jiddan hadisan da suka suka ambaci dujal suna da yawa kwarai wahiya su hadisan aktharu min an tuhsara sun fi ƙarfin a ƙididdige su, lintishari ha, saboda sun yaɗu a cikin mutane, wa kasarati ruwati ha, da yawaitan masu riwaya hadisan, fissi hahi, a littafai da ake ce masu ha, irin Bukhari da Muslim da Ibn Hibbana da Ibn Khuzaima da Adiya'ul Maqdisi da Ibn abin nan da Hakim, wannan su ne as-siha. wato malaman da suka sa littafin suna sahi sahi sahi wal hisan da kuma hadisai hasanai wal masanid da hadisai da suke cikin littafai masu isnadi na sahabbai wa ghairi zalika da ire-iren su wannan magana tana cikin littafin albidaya wannan ya na ibnu kasirin a cikin mujalladi na daya wa qala aidan ibnu kasirin yace wa qad ankara tawaifu kathiratu min al khawariji wal jahmiyati wa ba'd al mu'tazilati khuruj ad dajjal bil kulliyah akwai wasu cikin khawarija da jahamiyya da wasu cikin mu'tazila da suke inkarin fitowar dujar gabaki daya al-khawarij sune kawai a zamance kace yan kalakatu sune khawarij dama kuma aikin su ne musun hadisai jahamiyya sune masu tawilin sifat masu cewa Allah bai da hannu Allah bai da kafa Allah bai da kaza sune jahamiyya da kuma sashe na mu'tazila mutazila kawai kamar ka ce ‘yan boko jama'a masu gabatar da kwakwalwarsu da hankalinsu a kan nasi yadda ke wannan ƙungiyoyin duka ƙungiyoyi ne tsofaffi a cikin tarihin saƙafa da firak na musulunci amma muna kwatantawa ne da abin da za a gane a zamananci malam ya ce waɗannan ƙungiyoyi raddu wa raddu al'ahadithal wari da fihi suka yi musun dujal kuma suka tunkuɗe hadisan da suka zo game da sha'aninsa falam yasna'u shay'an ibnu kathir ya ce abinda suka yi ba wani abin arziki bane ba su da hujja cewa da kai kawai banyane da kaza ba ko kaza ƙarya ne wannan magana ce da kowa zai iya faɗanta ko ba ta da wani nauyi na ilimi ta zama kawai shirme tunda ba ta da nauyi a ilmanci yace a wa kharaju bidhalika an hayyizil ulama da zarar mutum ya kalli abu ingantacce yace ban yarda ba ko ƙarya ne me za alam me zai alamta shine jahili ne shine wa kharaja an hayyizul ulama ya fita daga farfajiyar malamai da raddihim ma tawatarat bihi al-akhbar as-sahiha saboda suna tunkuɗe abin da yazo a hadisai ingantattu min ghairi wajhin ta fuska da yawa an rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin tafsirin wancan magana ta farko ta cikin tafsir wannan kuma tana cikin al-bidayatu wan nihaya a cikin juz'in shi na 19 malam ya sake cewa wa qala al-kattani al-imam al-kattani a littafin at-tawdihu at-tawdihu fi tawaturi ma jaa fil mahdi al-muntazar wad-dajjal wal-masih sunan littafi to anan yake fada yake cewa ahadisu khuruj al-masih ad-dajjal ذكر غير واحد أنها واردة من طرق كثيرة صحيحة عن جماعة كثيرة من الصحابة hadisan da suka zo suna magana akan dujal suna da yawa malamai da yawa sun faɗi cewa hadisan sun zo ta hanyoyi da yawa daga marwaita masu yawa cikin sahabbai wa fi tawdihi lishaukani a cikin littafin at-tawdihu na ash-shaukani shine littafin at-tawdih din na shaukani yace wanda muka ambata at-tawdihu lima tawatara lima jaa fil mahdi wal muntazar al muntazar wad dajjal والدجال والمسيح shaukari ya ce min ha mi'atu hadithin akwai a ciki guda ɗari wahiya fisihahi a shaukani a cikin littafin sai da ya ambaci hadisai ɗari a ciki akwai sahihai wanda suke cikin siha da muka ambata wal ma'ajim a cikin tafai ma'ajim kamar ma'ajim tabarani a salasa almujamul kabir almujamul ausad almujamul sagir wal masani da irin musul imam ahmad ibn hanbal musnad abiyya ala da makamantansu watawaturu yahsul bidunha ana samun ma hadisi ya tabbata mutawatiri bai koyi kusa da riwaya 100 ba riwaya 10 ko kasa da haka fa kaifa bi majmu'iha ya kake gani bayan an kai yawan hanya sama da 100 wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce akhbaru dajjali tahtamilu mujalladati da za a hada hadisan aure guda daya za su kai girman littattafai mujalladai wa kad afradaha ghairu wahid min al-a'immati bit ta'lif an samu malamai da yawa sun ware wannan mas'ala sun mata rubutu na musamman wannan magana tana cikin nazmul mutanathir min ahadisil masih masih dajjal al-muntazar wal mahdi al-muntazar wani suna makamancin haka to shine yake cewa fa in qila idan wani ya ce limaza lam yuzkaril masihu dajjalu sarahatan fil qur'anil karim me yasa ambatan masihu bai zo a qur'ani ba al masihu dajjal yayin da an ambaci dabbatul ard an ambaci cewa wa idza waqal qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al ard tukallimu an tambaci an ambaci yajuju wa majuju an ambaci ainihin wato in shiqaqul qamar iktarbat sa'atu wa shaqal qamar da ire-iren manyan wato abin nan a alamatu sa'a an ambaci annabi isa an ambaci annabi isa shi ma da sauransu to amma babu ambato kwata-kwata da ya shafi dujal mai yasa ya ce ƙala ibn kasirin ibn kasirin ya ba da amsa a cikin albidaya tutsi na sha tara yake cewa Allah ya gafata mashi yake cewa lam yuzkar bi sarihi ismihi fil qur'anil karim ba ambaci dujal da sunansa a cikin alkur'ani ba saboda mene ihtiqaran lahu dan a ƙara wulakanta shi haisu annahu yadda il ilahiyata wa huwa basharu saboda ya dauko mummunar aqida yana cewa shi ubangiji ne shine mahalicci abin bauta alhalin kuma dan adam ne shi wa huwa ma'a bashariyatihi kaga bayan kasancewar shi dan adam naqisul khalqi kuma wanda yake da halitta mai naƙasa yunafi haluhu jalalar rabbi wa azamatuhu wa kibriya'uhu wa tanzihahu anin naƙasi wato yanayin ubangiji ya saba ya bambanta da yanayinsa yanayin girman daraja Allah da ɗaukaka Allah da girman Allah Allah ya tsarkaka daga wata naƙasa shi ɗan adam ne ɗan adam kawai naƙasashe ne bayan shi dan adam ya da wata nakasa ƙari akan dan adam saboda haka ya ya kaskanta sosai amma ya dauki mummunan matsayi wato ya ba kansa ya dauki matsayi mai girma ya ba kansa yau kan shi mummunan wato batanci yunafi haluhu a fakana amruhu inda rabbi ahqara min an yuzkara saboda haka al'amarin shi a wurin Allah wulakantuwarsa bata kai a ambace shi ba domin abu idan ya wulakanta ba a ambatan shi wa asghara wa addahara min an yujalla an amri da'awahu wa yuhazzar kuma ya kankanta ya wulakanta shi bai kai matsayin qur'ani ya ambace shi ya tsoratar game da al'amarin shi ba walakin tasarar rusulu li janabir rabbi azza wa jalla amma annabawan Allah sun dauki gabarin taimakawa addinin Allah fajallau li umamihim an amrihim saboda annabawa gaba ɗayan su suka yi wa al'umma su bayani game da shi da haɗarinsa, wa hazzaruhum ma ma'ahu min alfitanil mudilla suka tsaita da al'umma su abin da ke tare da shi na fitintunu na batar da mutane. Wal khawariki al-munqadiya al-mudma hilla da kuma wasu khawarik wato awon da suka saba wa al'ada, kamar kashewa da zai yi da rayawa da sama ta yi ruwa tsiro ya fito nan da nan amma waɗannan duka masu wucewa ne kuma na rufa ida ne fa'aktafi bi ikhbari fa'aktufiya bi ikhbaril anbiya ibn kathir ya ce sai aka wadatu da abinda annabawa suka ba da labari wa tawatur zalika an sayyidi waladi adam da kuma labarin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyoyi daban-daban wa imamul atiya wanda shine shugabannin ƴaƴan adam ƴaƴan annabi adam alayhi salam kuma limami na masu jin tsoron Allah an an yuzkara amruhu alhaqiru bin nisbati ila jalalillahi fil qur'an alazim ambatan da annabawa suka mushi da ambatan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mushi to ya wadatar daga ambace shi a cikin alqur'ani mai girma wa kullu wukila bayanu amrihi ila kulli nabiyyin karim sai aka ba al'amarin ambatan shi a hannun annabawa fa in qulta to wani sai ya ce ai kun ce saboda mummunan shaksiya da shi mara imani ne to ai ambaci wani mara imani a cikin qur'ani faqad dhikra fir'aunu fil qur'an ambaci qur'ani fir'auna wa qad da'a madda'ahu min al-ilahiyyati wal kadhib wal buhtan kuma shi ma ya da'awa cewa shi Allah ne ya yi da'awa ta ƙarya ya da'awa ta ƙera ƙarya haisu ƙala domin ya ce ana rabbukumul ala ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghaib to kaga shi ma matsayin su ɗaya kenan wajen kasancewa su manyan makaryata masu ƙoƙarin saka wato kansu siffa Allah to in ka faɗi wannan amsa ne za a baka yace aljawabu anna amra fir'auna qadin qaba shi fir'auna al'abarin shi ya riga ya wuce labari ne kawai wata bayyana kadhibuhu karesa ta bayyana da kulli mu'minin wa aqil duk mai hankali da imani ya gane kare fir'auna an ga karshen sa wa amrud dajjali sayati shi kuma dujal al'amarin shi na nan tafe da haka suna da bambanci ta wannan fuska kaje da malamai suke abubuwan su in mu ne yanzu a ce ƙarya ne saboda ai ga fir'auna nan an ambace shi kaga dake su malamai ne na Allah rabbaniyun yana faɗa kai ma sai ka ji eh to gaskiya wannan hujja ce almasihu dajjal min alamati sa'al kubra mala yace almasihu dujal almasihu yana cikin manyan alamun tashin alkiyama lissa'ati alamatun sughra wa kubra wa alamatu sa'al kubra idza zaharat qamati sa'a tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallama malaika bi da tambaye shi yace wanda ake tambaya bai wanda ke tambayan sani ba mal masul annabi alama min as-sa'il ko sai yace to akhbirni an amarati ka nuna min alamun tashin alkiyama a cikin wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata anta lidan amatu rabbata wa anta rahu fatan kaza kaza kaza a wasu hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata kamar mutuwar malamai kamar bayan fitintunu kamar yawan mutuwar fuji'a kamar tsadar farashi inda ma da ya cikin alamun tashin alkiyama kamar yawan mata marasa miji kamar annabi ya ce za ka ga mutum kwaya ɗaya yana da wajen ya mace hamsin da ke ƙarshensa da matansa da ƙannansa da wasu gwaggwanninsa da wasu ma can wanda bai dangantaka da su duk waɗannan sa cikin alamun tashin alkiyama da yawaitan kuɗi a hannun mutane kaji an ce mutum yana da kuɗin da bai san adadinsa ba biliyan biliyan da kaza yana cikin alamu manzo Allah sallallahu alaihi da ya ambata to sai malamai suka zo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ga manyan ga ƙananan amma sai malamai suka yi istiqra'in alamat din sai suka raba su gida biyu sai suka ce akwai alamatu sa'a as-sughra akwai kanana ko kuma alamatu sa'a al-kubra su ne wanda yace da zaran an gansu to zai wuya duniya ta ƙara shekara ɗari in aka fara ganin su to su ne waɗannan su dujal su isa su yajuju wa majuju su dabatul ardi su khurujul ardi min magribiha su raf'ul mushaf da sauransu wanda da an gansu to bala'i ya riga ya tinkaro al'umma amma sauran fa to za a iya shekara 800 ma da ganin wani kyawawa ta tashi ba mun kaga tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bu istu ana wasa'a ka hataini saboda haka malamai suka ce shi kanshi bayyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alamun tashi alkiyama ne hijirarsa alamun tashi alkiyama ne mutuwarsa futuhat cin garuruwa da yaƙi da sahabbai suka yi yana cikin alamun tashin alkiyama to haka nan ana ta gangarowa har aka zo wannan zamanin da muke wanda wasu a yanzu mun gani wasu kuma ba mu gani ba wanda suka shuɗe kafin mu mun fi su ganin wasu wanda su zo bayan mu za su ga wasu da ba mu gani ba haka dai haka dai haka dai har lokacin da ilahin yarsallahu al-ardh wa man alaiha shine yake cewa wa min alamati sa'al kubra khurujul masih dajjal daga cikin manyan alamun tashin alkiyama akwai wannan matsala da muke magana a kanta ita ce fitowar masihu ad-dujjal daga cikin hadisan da suka zo a haka akwai malam yace qala huzaifatu ibnu asid al-gifari wannan sahabi yace radiyallahu anhu yace itala annabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar nabi ya fito sai gammu muna fira fa qala ma tadhakaruna yace firan me kuke yi qalu nadhkuru as-sa'a sai suka ce mishi muna ambatan alkiyama ne qala yace innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashara ayati alkiyama ba ta tsaya ba sai an ga manyan alamu guda goma fa zakara dukhana ya ambaci wani hayaki da zai bullo ya tarnake duniya wadda jala ya ambaci dujal shi wannan da ake magana wadabata da wannan dabatul ardi din wa tulu ash-shamsi min maghribiha da fitowar rana daga yamma wa nuzul isa ibn maryama da sauka annabi isa alaihi salam wa yajuju wa majuj da yajuju da majuj wa salasta khusufin ya ambaci kisfewar rana guda uku wato khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi zaitil arab abin nan girgizar ƙasa akwai ya ambaci girgizar ƙasa da za a yi a gabas da yamma da kuma a tsakiyar duniya ƙasar larabawa kaga to anan yanzu bai ambaci mahadi ba idan na ce muku malamai ne suke rarrabawa cewa da kaza da kaza da kaza a asalin ma manyan da suke karadin su ne waɗancan na farkon da kuma fitowar mahadi din wa akhiru zalika ƙarshen alamun gabaki ɗaya narun takhruju min al-yamani tatrudu an-nasa ila mahsharihim wata wuta za ta fito daga Yaman tana koran mutane za ta biyo mutane da gudu tana so za ta kona su suna gudu tana kora su suna tafiya wato ardul mahshar inda za a yi taron alkiyama wanda shine ardul sham kamar yadda zuwa cikin hadisai wannan hadisi yana cikin littafin ainihin wato kitabul fitan wa ashiratu sa'a a cikin ainihin wato hadisai ingantattu abu na biyu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace salasun idza kharajna abu guda uku idan suka fito aka gansu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a lokacin duk wanda bai riga imani ba ko ya imani a lokacin babu abin da ya samu a rufe kofar tuba hakanan wanda ya yi imani bai aiki na gari ba to yanzu ko ya yi ba za a ansa ba da gaski annabi ya ce tulu'u shamsi min magribiha ran da za a wayi gari rana ta fito daga yamma a cikin hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a je ne ya ba su labari ya ce kun san ina ranar nan take zuwa ta fadi suka ce Allah da manzon shi ya fi sani ya ce to tana zuwa ta gaida Allah ne sai a ce an gaishe ki tashi ki koma ranar da za ta yi ta gaishe da Allah ta yi sujuda sai Allah ya ce an gaishe ki ki koma ta inda kika fito shine za a wayi gari sai a ga rana ta bullo daga mafadarta daga yamma da zara an ga haka al'amari ya rikice kenan sai kuma wadajjal da kuma dujal din wadabatul ardi wannan hadisi rawahu al-imam muslim muslim ya rawaito shi kamar shi ma wancan din malam ya saki cewa at-tahdhiru min al-masih dajjal jan kunne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da al'amarin masih dajjal anzara al-anbiya kafata umamihim min al-masih dajjal li shiddati fitnatihi daukacin annabawa sun yi wa al'ummarsu tankiya da jan kunne da wa'azi game da dujal saboda girman sha'anin fitirarsa. Wa'ala haza sarar ulama ufitarkiri bihi wata hadiri minu. A ƙarƙashin haka malamai suka tafi suka ci gaba da bayani a kan shi, a littattafai da wa'azozi da laccoci da makamantansu, shi sa ba a gushe ba ana tsoratarwa game da al'amarinsa, wa bayanin zalika fi ma ya ga bayanin da aka samu a sunna game da haka kana al-anbiya'u alaihim assalam yuhadhiruna umamahum min ad-dajjal dukkanin annabawa sunuhu da Musa da Isa da Yaqubu da Yusufa da Sulaiman da da Dawuda da Haruna dukkanin annabawa suna tsoratar da mutanansu game da al'amarin dujal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace ma min nabiyyin babu wani annabi cikin annabawa illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kazzaba sai ne zama cewa ya tsorata da al'ummarsa ya ja musu kunne game da wannan babban makareci ala innahu a'war shi mai ido ɗaya ne idan shi ɗaya lalace wa inna rabbakum laysa bi a'war ubangijin ku ba idan shi ba mai lalataccen ido bane wa maktubun baina ainihi a gaba ga idanunsa an rubuta kafun fa'un ra'un wato kafir muttafaqun alaihi wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim zada muslim muslim ya kara da cewa ta'allamu ta'allamu annahu lan yara wato ku sani da cewa lan yara ahadun minkum rabbahu hatta ya muta ba wanda zai ga Allah har sai ya mutu shi ko wannan kafirin ya ce shi Allah ne shi kuma ana ganin shi a duniya kaga dan adam bai riga ya mutu babu dan adam daga Allah sai dan adam din ya mutu ya samu falalar gamuwa da Allah Allah ka samu samu Ibn Hajar yake cewa qauluhu innahu a'waru wa inna Allah laysa bi a'war inna maqtasara ala zalika ma anna adillata al-hudus fi ad-dajjal zahira ya takaitu akan wannan ambaton wannan siffa tare da cewa sofin suke nuna cewa dujal ba mahalicci bane shi ma halitta ne suna da yawa likaunil awara asaran mahsusan saboda wannan lalacewa idan abu ne da yake a fili yudrikuhu al-alim wal da malami da jahili za su iya garewa wa man la yahtadi ila al-adillati al-aqliyya da wanda ba zai iya tsamo hujjoji a cikin littafi ba saboda haka aka ambaci hujja da kowa zai gane in ya ganshi fa idad da ar-rububiyyata wa huwa naqisul khilqa in ya zama yana kurarin shi Allah ne alalin halittar shi ma bata cika ba wal ilahu ya ta'ala anin naqsi Allah shi kuma ya daukaka yafi karfin naqasa ulima daga nan za a gane annahu kadhib da zaran an ganshi da ido daya sai a ce ba zai yi ka zama Allah ba Allah ba ido daya gare shi ba da zaran an ganshi da da mummunar wata siffa ce ba zai yi ba wannan ba irin siffa ubangijinmu bane wa fi tanbihun ala anna da'awahu ar-rububiyyata kadhibun Malam Abdul Musin ya ce wannan yana nuna mana a fakaici cewa wannan wajen yana tabbatar mana da ƙaryar dujal da yana ruwaitar Allah ta'ala muqayyadatun bil mauti dan shi Allah ba zai yi a ganshi ba sai an mutu wadda jalu yadda yi annahu Allah shi kuma ya ce wai shine Allah wa yarahu nasu ma azalika amma kuma mutane suna ganin shi a nan duniya kaga wannan ƙarya sai a tabbatar da ƙarya ne wannan magana cikin Fathul Bari mujalladi na 13 malam ya sake cewa haddara nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama ummatahu minhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsortar da wannan al'umma ta musulunci game da dujal fa kala yace inni la unzirukumuhu ina jan kunnanku ma min nabiyyin illa wa qad anzarahu qawmu babu wani annabi sai da zama ya tsortar da al'umma shi game da dujal laqad anzarahu nuhun qawmuhu annabi nuhu ya tsoratar da mutanansa walakin aqulu lakum fihi qawlan lam yaqulhu nabiyyun liqaumi amma ni zan faɗi wata magana game da shi wanda wani annabi bai taɓa faɗi ba ta'allamu annahu a'awar kusan cewa shi mai ido ne lalatacce wa anna Allah tabaraka ta'ala laysa bi a'awar Allah kuma ba haka idan sheke ba mutafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi qala ibn hajar ibn hajar yake cewa kila an ce inna sirra fi ikhtisasin nabi sallallahu alaihi wasallam bi tanbihil madhkuri abinda yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da wannan bayani da aka ambata ma annahu awdahul adillati fi takdhibid dajjal har da cewa daga cikin dalilai mafiya fitowa fili da za su gwada mana ƙaryar dujal bin da yasa aka kebance manzo da wannan ilimin annabi sallallahu alaihi wasallam inma yakhruju fi ummatihi duna ghairiha mimman taqaddama min al-umam an ba annabi sallallahu alaihi wasallam dalili mai saukin gane shi wanda kowa zai iya gane shi saboda babu shakka a cikin wannan al'umma zai fito tunda wannan ita ce al'umma ta ƙarshe tunda duk bai bayyana a sauran al'ummomi ba to yana cewa wannan al'umma ta mu zai bayyana Allah ka tsare wa dalla al-khabaru ala anna ilma kaunihi yahtassu khurujahu bi hadhihi al-umma kana wiya an ghairi hadhihi al-umma sannan kuma wannan yana gwada mana cewa kasancewa shi zai fito a wannan al'umma wani ilimi ne da sauran al'ummi ba su san shi ba kama tsuya anil jami'i ilmu waqti qiyamis sa'a kamar yadda Allah yake banta da ilimin yaushe za a tashi alkiyama ba wanda ya sani sai shi wannan magana tana cikin fatul bari mujalladi na 13 malam ya sake cewa akhbara rasul sallallahu alaihi wasallama min azimi fitnat min an idami fitnati annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan girman fitinan dujal faƙala ya ce ma bai na halki adama ila ƙiyami sa'a halkun akbaru minar dajjal tun daga sanda aka halitta adam har zuwa tashin alkiyama ba taɓa wata halitta mai girman dujal da rashin imaninta da ainihin fitinarta ba rawahu muslim wa fi riwayatin amrun akbara minar dujjal yace ba taɓa wani al'amari da fitinar shi ta kai girman ta dujjal ba shi sa annabi yake cewa kamar da zamu zo mu ci ya ce da a ce ina nan zan ce to kowa ya shiga gida ya kulle ni zan muku maganin shi ya ce amma tun da ba na nan idan ya zo kowa ya yi ta kansu fa kullum ri'in hajiju nafsi da bai ce kowa tashi ta fushi shi malamai suka ce wannan nan alamar wato ita fitina guje mata aiki ba ka shiga duk da jawabin da annabi ya yi da bayanan da ya yi amma bai ce tun da na muku bayani idan ya zo ku je ku ƙure shi ba ko kuma kanku damu za ku gane shi ku ci gaba da saboda ku sai ce a gudu wato abu idan bala'i ne ko kana ganin kai ka san maganinsa to ba a zuwa a shiga kamar yadda ka san ɗan kwana-kwana ba zai shiga cikin wuta ba yana ganin ta ko sai ɗaya daga gefe fesa mata ruwa to kai sai ka zo kai ba ɗan kwana-kwana ba kai ba ɗan jari bola ba kai ba gidanku ba yana ƙonewa kace za ka shiga kaga za ka shiga cikin inda za ka halaka kenan Allah ya kyauta. ya ce ai laisa baina khalqi adama ila qiyamis sa'a fitnatun a'azama min ad-dajjal duk wata fitina da ka sani an taba yi da yakin basasa da yakin duniya da mutuwa da fatara da talauci da yunwa da boko haram da, ambaliyar ruwa da corona duk wata fitina da ka san an taba yi da wanda ka taba jin labari wanda ka taba jin labari ba annabi ya ce ba wanda ta kai girman fitinar dujal li azami fitnati saboda girman fitinarsa wa baliyatihi da balbalin bala'insa wa rashidati talbisihi wa mihnatihi yadda kuma za a rikita wa mutane al'amarinsa za a jarabci wasu hata wanda suka mutu zai tashe su ya maida su kafirai ya sake kashe su saboda kuma shi fitinar sa me yasa ta ƙara girma saboda ta shafi lahira da al'amarin ya shafi duniya da sauki da zaran an mutu ta ƙare amma abin da ya fitar shafi addini to tana da matsala za ta cutar da kai a duniya da kuma alahira. Ƙala al-Qadi Iyad, al-Imam al-Qadi Iyad ya ce, ko kullum duk magana da ya kawo inda ya fassara bai kawo fassara shi. Ta da cewa kuma shi ma fa babban malami ne. Malami ne cikin manyan malamai. Amma duk magana da ya kawo inda ya fassara kaji ya ce ƙala Shaukani, ƙala Ibn Hajar, ƙala Iyad, ƙala Ibn Kathir. Waɗannan duka malamai ne jigajigan malamai. Kuma sai ga ya sa maka ma shekarar da malamin ya rasu don kasan malamin ba na yanzu ba ne yanzu kama wannan ƙazi ya rasu 544 kusan shekara 900 da wani abu don ka san malamin ba na yanzu bane da ya faɗi ibnu hajirin ya ce ga yana ya ce 882 kusan sama da shekara 500 don ka san kamar da muka faɗa jiya ba a fassara hadisi da molanka kamar da malamin malam albani yake faɗa Allah ya gafarta mai wato kawai da tunanina da ra'ayina da iya larabci na ko iya fahimta ta ko iya al'adar mutanen garinmu iya al'adar mutanen garinmu ai kullu kamar na ambata ce jama'a ya da gaskiya abin da yasa a hadisin nan da malam malam Turami fasara ya tada kura saboda al'adar mutanen garinmu wato al'adar mutanen nan ƙasa Hausa suna ganin cewa kwarkwata to kawai ana nufin synonymous to kazanta to kaga wannan shine abin nan me za a ce ne cultural abin nan dinmu orientation a taujihu taqafi wato tunanin mu a haka yake saboda haka dan ka gane ba a fasara hadisi da tunaninka ko da tsantsan larabcinka ko da fasara iya mutanen garinku ko da ra'ayin mutanen garinku ko ɗan uwanka na dangi in za a fasara yadda kaga malamin nan yana yi to haka ake duk magana a ce ga abin da malamai suka ce waɗanda irin malamai malaman da duniyar milimi ta yi musu shaidan malanta ya ce ƙaunuhu akbaru minar dajjal huwa kibara kibaru sha'ani wa izamu fitina kibaru sha'ani girman al'amari da girman fitina la kibarar jisimi ba wai girman jiki ba haza al'azhar ya ce wannan ya fi bayyana ji iyaku to kaga in wani ya ga dama a cikin irin kalakatan nan yana karantawa sai ya ce to ka gani bayan an ce wa samudal ladina jabu sakhara bil wad alladhi lam yukhlaq mislaha fil bilad ko Allah ya ce bai halicci irin sa a duniya ba amma a cikin hadisi an ce dujal ne ba irin shi a duniya sai kaga sai ya ce hadisi ya saba qur'ani ba irin shi bane irin wannan rashin ilimin ne sai a ce waye gaya maka haka ake nufi ai haka ake nufi kai ka sani kai ba malami ba kai ka sani to kaji inda malaman suka faɗa ba wai girman jiki ba in girman jiki ne an yi samudawa an yi adawa Allah ya ce lam yakhluq misluha mithlaha fil biladi ba ya irin su ba shi kuma a girman musibar da za a gani to musibar da za a gani lokacin dujal tafi musibar ruwan dufana tafi musibar yunwa da farin da aka yi a zamanin annabi yusufa tafi musibar fir'auna da irin bala'in da ya gana wa mutanen annabi Musa ta fi bala'in da sahabbai suka gani a lokacin yakin Uhud da yakin Ahzabu ta fi musibar da musulmai suka gani a lokacin da Tatar suka kare gwamnatin musulunci to balantana kuma musiba kankanuwa irin ta corona irin ta yunwa da aka yi ake cewa yan gusau ko bahariya ko wacece duk wannan ƙananan abubuwa ne ko bala'in da aka gani na canjin kuɗi ko na boko haram ko na rusau duk waɗannan ƙananan bala'o'i ne wannan bala'in ba a taɓa ganin irin shi ba me yasa saboda bala'i ne da ke da alaƙa da lahira shi sa kullum a cikin sallah annabi sai ya addu'a yana neman tsari daga bala'in dujal da yake al-isti'azatu min arba'in kamar da aka sani sannan ya ce kuma mutane idan idan duje da riske su su karanta mishi fawatihu suratul kafi a wata riwaya khawatihu suratul kafi sannan kuma inda kake raye ka dinga karanta ta tana da gaskiya abin da zai hana Allah ya ba dujal dama ya ga kabarinka domin zai ga kabarin mutane da yawa ya shafa hannun shi a kabarin sai su taso su zama masu rai kuma sai ya ce shine Allah su kuma wasu a cikin su su yarda shine Allah su su zama kafirai gashi kuma an ce babu garin da ba zai shiga ba sai makka da madina saboda wanda za su zama suna da immunity kawai su ne wanda kaburburan suke makka da madina ko kuma suke rayuwa a cikin makka da madina hatta madina sai ya zo kusa da garin inda za ka zo ka ji malam zai gaya mana cewa tsakanin shi da shiga garin bai kai kilomita goma ba sai Allah ya kaɗar da hankalin shi wani waje shi ne abin da ya hana shi shiga garin madina saboda ita ce mi'zarul iman ita ce matattarar imani kamar yadda macijiya ke kuma ta tattaru a cikin ramunta maka ita kuma saboda ita ce qiblatul islam su biyu ne kawai ba zai shiga wadaka kakka ta tawai akwai wani gari da ba zai je ba nan da kake tilde zai zo zai zo Bauchi zai zo Jos zai zo Fatakwal zai zo Kano Kaduna Zaria Sokoto Lagos ko ina fala hawla wala quwwata illa billah malam ya ci gaba da cewa wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yasaidu billahi min fitati hi fi salati annabi alaihi salam ya kasance yana neman tsarin Allah daga fitinar dujal a sallah qalat aisha radiyallahu anha sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasaidu fi salatihi min fitati dajjal naji annabi yana neman tsari daga fitinar dujal a sallah sai yana cewa allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min al ma'sam wal maghrib a wata riwaya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal Allah ina neman ka tsare ni daga azabar wuta da azabar kabari da fitinan dujal da kuma sharrin yau da gobe duk waɗannan suna cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari daga su kullun a tahiyarsa wannan annabi na koya mana ne sallallahu alaihi wasallama domin shi Allah ya riga ya tsare shi daga wannan musibar mu ne muke ciki muke ruwa wani hadisi yana cikin bukhari da muslim amara nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu an yasta'idu billahi minhu faqala sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci al'umma sa su nemi tsari daga dujal yace uzu billahi min azabillahi ku nemi Allah ya tsare ku daga azabarsa wa uzu billahi min azabil qabri ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar qabri wa'udhu billahi min fitnatil masih dajjal ku nemi tsaron Allah daga fitinar dujal udhu billahi min fitnatil mahaya wal mamati ku nemi tsaron Allah daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinar rayuwa sune talauci da cututtuka da yunwa da tsoro da sauran fitintunu da fari da makamantansu fitinar mutuwa kuma shine wato abin da ke biyo baya a kabari da tambayoyi da azabar kabari da makamantansu wasu suka ce a fitinar mutuwa shine wato tsari daga kan mutum ya cika bai da imani neman tsari daga cikawa babu imani Allah ka tsare mu da haka abu na shida kana ulama'u ya'muruna bitadhkiri bil masih dajjal hinan ba'da hinin malamai suna kwadaitarwa akan cewa lalle a dinga yin wa'azi game da dujal ana tunawa mutane al'amarinsa liyahadharu fitnatuhu dan a tsoraci fitinarsa qala safarini malam safarini ya ce mimma yambagi likulli alimin ya dace da dukkanin malami an yabusa a hadisar dajjali bainal auladi wan nisa'i war rijali ya karantar da mata da maza da yara hadisan dujal wato kai wa'azi da shi a islamiyya ka ko an gaice ka wata ranar walima ya kun ka musu labarin aure ka musu labarin dujal wata na ka hudu juma'a akai wata na ai lacca akai duk yana da kyau saboda mas'ala ce ta gaibu tana daga cikin kuma wato component na imani imani da gaibu san tana daga cikin component la ilaha illallah gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game abin da ya bada labari san tana daga cikin abin da annabi ya umarce mu shine mu yawaita tuna lahira dan za su zai rage mana burin duniya za mu saurara nan ko mu juya okay bari mu samu tsayawa ya ce wala siyama fi zamani na haza safari ne yana magana a ƙarni na goma sha biyu yanzu muna ƙarni na goma sha biyar amma ya ce musamman a cikin zamanin su dinnan tunda ya rasu ɗari da dubu ɗari tamanin da takwas ya ce musamman a wannan zamanin allah da shira abbat fihil fitanu wanda fitintunu suka ɗaukaka suka yawa wa kasrat fihil miham jarabawar rayuwa ta yawa wandarasat fihi ma'alimus sunan a sunna ta ɗashe ta koɗe ta zama kamar ba a santa ba wannan yana magana fa kamar shekara 400 baya sai na kuma ga yanzu yanzu kuma abin ya ƙara lalacewa fitintunan da suka shigo yanzu sun fi na zamanin da yake magana yawa sun ninninka sannan bala'i ya ninninku jarabawa ta ninninku kuma kullun ƙaruwa take haka nan kuma sunna ta ƙara samun tangarɗa da maƙiya ta ƙara samun ci baya ta fuskar iliminta da aka sani don in ba cin baya da mutane suka yi ba ta yaya za a wayi gari a ce mutum yana ahlus sunna ya ce bai da hadisi ba mutum yana musulmi ya ce hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba sai abin da dace da san zuciyarsa da za a faɗa hadisi ɗaya biyu uku mutane su ta mamaki wanda ma annabi ya faɗa haka da gaske da gaske annabi ya faɗa haka ba su taɓa jin labari ba ko musulmai ne uwa da uba an haife a cikin musulunci Allah ya kyauta za ina ga zamu dakata anan saboda kasa da muke recording mun yi awa ɗaya kenan sai mu juya mu sake yin wata awa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi